لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata daya ga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana 1447 wanda yayi daidai ga 16 ga watan 6 2026 dan ci gaba da darasi na riyadu salihin wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadithi na tamanin ba ɗaya a yau za mu ci gaba akan hadithi na tamanin wanda shi hadithin shine na biyu a cikin babi wanda ke magana akan al-yaqin والتوكل على الله عز وجل وقبل ذلك نحيي ضيفنا الكريم الذي حل بنا من بلد الجزائر فنحن نتشرف بحضوره في هذا المسجد ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يسلمه وأن يبارك في جميع أموره الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول دقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما yace ma'aikin Allah ya kasance yana cewa Allahumma laka aslamt وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون wannan hadithi yana yi mamu bayani akan addu'o'i na ma'aiki sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Annabi komi nashi bayan ya dogara ga Allah, addu'a ne, zai yi abin da ya yi nabin asbab na al'amurra, sannan a ƙarshe dai zai yi addu'a ne ya dogara ga Allah wajen zartar da al'amuran shi. to wannan ma ɗaya ne daga cikin addu'o'in shi sallallahu Alaihi wasallam wanda suka tattaro komi da komi. Allahumma nan ma kaji yana farawa da cewa ya Allah, asalin Allahumma ya Allahu ne, kamar yadda muka ji a baya. Wannan ya sai aka shafe ta, sai aka ɗauki wannan mim ya zamo iwadan anil ya'il mahzufa akan ya wadda aka shafe dan haka ba a hada ya a ce ya Allahumma wa shadda yallahumma yallahumma hada shadda ne yake zuwa ga waka ce ya Allahumma a gama ya da mim wadda aka ta zamo mai makwanta laka aslamtu gare ka kai kadai na mika wuya aslamtu na mika wuya min al-id'an ba na musulunta bane anan ko da yake shi ma kanshi musulunta din mika wuya ga Allah ne amma yana nufin Allahumma laka aslamtu Allah gare ka na mika wuya in ka kalli dukkan wannan addu'o'i za ka ga bai ce aslamtu laka ba bai ce amantu bika ba sai ce laka aslamtu ai Allah gare ka kai kadai na mika wuya ba ga waninka ba wa bika amantu da kai kadai na yi imani to kenan in muka dauki laka aslamtu wannan bi ma'ana na musulunta gare ka wa bika amantu na yi imani da kai to sai ya ba mu ma'ana ta al'islamu da al'iman an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mal islam annabi sai ba da labarin cewa an tasha da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا سي جبريل يتي صدقت da aka tambaye shi mal iman yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi shi ma dai yana cewa sadaqta kenan wannan ya nuna musulunci daban ne imani daban ne kenan musulunci ya shafi aiki na gabbai amma imani ya shafi aiki na zuciya ƙudirce abu a zuci malamai suka ce duk lokacin da kaga sun haɗu wuri guda to kowane yana da ma'anar shi ta daban amma in suka haɗu wuri guda in ya zamana kowane yana daban-daban ne to musulunci daban ne imani daban ne don haka lokacin da larabawa suka zo suka ce sun yi imani larabawan ƙauye ƙalatil arabu amanna kullum tu'minu walakin ƙulu aslamna sai da suka ce sun yi imani sai aka ce ba ku yi imani ba ku dai ce kun musulunta kinan wannan ma ya nuna al'islamu daban al'imanu daban to amma akwai lokacin da za ka ga wasu nassosin suna nuna kamar abu guda ne don haka malamai suka ce idajtama aftaraka wa idaftaraka jtama'a in kaga su wuri guda to kowane yana da ma'anar shi daban amma in kaga kowane wurin shi daban to kowane yana ɗaukar ma'anar wani shi ne yanzu lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake ba da labarin mutanen Lut alaihi salam cewa ya fa'akhrajina man kana fiha minal mu'minin sai muka fitar da wanda suka kasance da suna da imani daga cikin wannan alƙarya fama wajadana fiha ghaira baitin minal muslimin ba a tar da kowa wanda ya tsira sai gidaje wanda suke na musulmi ne nan kaga ya nuna maka al'islamu wal'iman duka abu guda ne Allah gare ka na miƙa wuya ko gare ka na musulunta wa bika amantu Allah gare ka na imani wa alaika tawakkaltu Allah gare ka na dogara gare ka na dogara ba ga waninka ba wa ilaika anabtu kuma zuwa gare ka nake mai da lamarina ba ga waninka ba wa bika khasamtu Allah in zan yi wani jayayya ina yin jayayya ne da ƙarfi da ka bani da hujjoji da ka bani kuma dan kai ne nake yi wa alaika tawakkaltu mun yi bayani akan at-tawakkul dogara ga Allah madaukakin sarki shi kadai ina ba shine koma ma Allah mafiya yawa tana kasancewa ga annabawa wani lokaci lokacin da mutum ya rasa ina ne zai nufa matsaloli sun zo sun tinkaro shi za ka ji lokacin ana mai da lamari ga Allah a nan. Wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Kenan lokacin da aka jarabci annabi Dawud sai ya faɗi yayi sujada sai ya koma ga Allah madaukakin sarki. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna. ya Allah gare ka muka dogara kuma gare ka muke mai da lamari al'inaba dai shine komawa ga Allah maɗaukakin sarki wa bika khasamtu da kai nike jayayya wannan ba malamai suka ce tana iya zamowa sababiyya ce ai sanadiyyar ka ne nike jayayya ko kuma ya zamo bace wadda ke ba da ma'ana ta alisti'ana ai da ne da taimakonka ne nike jayayya kinan duk wani abu wanda zan shiga na jayayya yaƙi ne wani tsatsaniya ce ta addini fuskantan waɗanda suke ba su da gaskiya ne dukka ina neman taimakonka ne akan haka ko kuma ba ta zamo tana da ma'ana ta fi ai fi ka khasamto Allah cikin sha'aninka ne kadai na rike jayayya kinan wannan rabin addu'a kenan sai annabi ya ƙara cewa Allahumma me yasa irin wannan tikrar yake kasancewa in abu yayi tsawo nan annabi ya ambata ababe irin haka to da abu yayi tsawo kuma zai canza yanayi na addu'a sai kuma ya fara cewa Allahumma a'udhu bi izzatika abinda zamu kallo anan na farko Allahumma laka aslamtu Allah gare ka kai kadai na miƙa wuya wa bika amantu da kai kaɗai na imani wa alaika tawakkaltu gare ka kai kaɗai na dogara wa ilaika anabtu zuwa gare ka kaɗai nake komamawa wa bika khasamtu kuma ina jayayya da kai ne ai da taimakonka dukkan waɗannan yana ba mu ma'ana na tawakkali yana ba mu ma'ana na التوسل التوكل والتوسل tawakkali ga Allah madaukakin sarki da mai da lamari gare shi sannan yana ba mu ma'ana na at-tawassul bil a'mali salihah ka yi kamun kafa da ababe wanda suke masu kyau ce ma Allah ka musulunta gare shi ka yi imani gare shi ka dogara gare shi wannan duka ababe ne wanda suke masu kyau kake zana ma Allah cewa ka yi su kenan albarkar wannan ayyuka Allah ya karbi addu'arka kenan annabi shine ya koya ma mutane at-tawassul tawassuli kala kala ne akwai tawassuli kamun kafa wanda shari'a ta zo da shi ɗaya daga cikin abin da ake kamun kafa da shi aiki wanda kai mai kyau imani ne aiki ne sai ka yi kamun kafa da shi hatta a cikin alkur'ani rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana kaga wanda Allah ya ambata masu cewa su ne ulul albab masu cikakken hankali lokacin da suka zo suna addu'a sai suka kawo imani da suka yi suka ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ya Allah mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani an aminu bi rabbikum fa amanna da sai yace mu imani da Allah sai muka kauyi imanin Allah dan haka faghfir lana dhunubana ka yafe mamu laihuhukanmu kaga wannan tawassul ne bil amalin salih akwai at-tawassul kamun kafa wanda ake yin shi da sunayen Allah Allah madaukakin sarki yace walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun sunaye mafi kyawu sun tabbata ga Allah fad'uhu biha ku roki Allah da wannan sunayen za ka iya roƙon Allah da suna wanda ya munasaba abin da kake nema ya razzaq farzukni ya kai mai arzatawa ka arzata mu sai ka kira wani sunan kuma da abin da kake nema wannan ana roƙon Allah da sunayen Allah ana tawassuli da su sannan ana tawassuli da addu'a ta mutumin kirki akwai makaho wanda ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma'annabi sallallahu Alaihi wasallama ya mashi addu'a ya mashi addu'a don a san menene hadithin ke nunawa makaho ne ya ce annabi ya mashi addu'a farkon hadithi kenan annabi sallallahu Alaihi wa alihi wasallama sai ya nuna mashi addu'a ƙaƙa zai yi ta ya roƙi Allah Allahumma inni atawassalu bika bi nabiyyika ina kamun kafa gare ka da annabinka nan ko dai bi zati nabiyyika wannan takdir ne ko kuma bi du'a'i nabiyyika wannan siyaqi haka yake nunawa dan da yazo cewa imani addu'a annabi yace kuma zan maka addu'a kenan duk magana tana magana ne kan addu'a to don haka da aka ce bika dole a kawo wani abu wanda ake kadartawa tsakanin ba da kaf ko dai ka ce bidu'a'ika ko bidu'a'i nabiyika ko kuma ka ce bizati nabiyika nan ne duk matsala wadda take tasowa wajen tawassul ta tsaya nan cikin wannan mi za mu kadartawa shin za mu ce bi zati nabiyyika ne ko za mu ce bi du'a'i nabiyyik to kaga in ka kalli siyaq ibn daqiq al-eid yace siyaqi abinda magana ta koro yana taimakawa wajen gane ma'ana ta magana shi da yazo cewa ya ud'u li shi kuma annabin da ya tashi sai waye ad'u laka amma tashi ka ce kaza kinan wannan ke nuna a tawassalu bika bi nabiyyika ake nufi to dan haka ana iya kamun kafa da addu'a ta mutumin kirki nan sun dauki ayyuka wanda suka yi ko imani wanda suka yi sun roki Allah da shi annabi kenan ya roki Allah da shi annabi ya ci gaba da cewa Allahumma a'udhu bi'izzatik ya Allah ina neman tsari tare da taimakon buwayarka la ilaha illa ant Allah ba abun bauta da cancanta sai kai an tudillani Allah ina neman tsari gare ka Allah kakkabatar da ni antal haq antal hayy ya allah kai ne wanda kake rayayye alladhi la tamut wanda baka mutuwa wal jinnu wal insu yamutun mutane da aljanu duk suna mutuwa amma allah kai baka mutuwa kenan wannan ya nuna kuma tawassuli da Allah da sunayen shi da sifofin shi a'udhu bika Allah ina neman tsari gare ka bi izzatika da buwayarka al'izza shine buwaya annabi yana neman tsari da buwaya ta Allah cewa ba wani abun bauta da cancanta sai Allah wannan la ilaha illa ant duk addu'a wadda za ta kunshi wannan tana daga cikin addu'o'i wanda suke ismullahi al'azam za ka ji annabi sallallahu Alaihi wasallama da ya ambata da'awatu zinnun addu'a ta annabin Allah Yunus cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kaji an kawo la ilaha illa ant annabi ya ce kuma wannan addu'a ce wadda in mutum ya yi addu'a da ita ake karɓa mashi yana roƙon Allah ka Allah ya ɓatar da shi don shirya ga hannun Allah take ɓata ga hannun Allah take ai yake ahlus sunna suna ganin shiryarwa da ɓatarwa duka ga Allah yake mu'tazilawa ne suke ganin a'a Allah bai ɓatar da mutum kenan shiriya ta Allah ce amma ɓatarwa mutum shi ke ganin dama ya ɓatar da kanshi wannan kuskure ne me yasa saboda suna wani mabda nasu cewa Allah yana aikata abin da ya fi ne, fi'ilul aslah, Allah bai aikata abu wanda yake mummuna. Ahalin suna suka ce, A'a, Allah bai san abu mummuna amma shi ya halicce shi, don haka shi ke ɓatarwa kuma, kamar yadda shi ke shiryarwa, amma bai san mutane su ɓata, don haka yake masu hannunka mai sanda na kasubata ɗin yanan shirya ma ana roƙon Allah shirya ne kuma ana neman tsari da Allah daga ɓata ba dubara ba ce ke sa ka shirya kuma ba wayo ba ne ke sa ya zama da baka ɓata ba Allah ne yudhillu man yasha wa yahdi man yasha anta alhayyul ladhi la tamut Allah kai ne rayayye wanda baka mutuwa wal jinnu wal insu yamutun mutane da aljanu suna mutuwa me yasa wajen babi na tawakkali sai a rinka ambata rishin mutuwa zaka ji aya wadda ta riga ta gabata Allah madaukakin sarki yana cewa wa tawakkal 'alal hayyil ladhi la yamut ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake rayayye wanda la ya mutu kuma bai mutuwa saboda mutane lokacin da za ka sa wani gaba gare ka ka rinka ganin cinka shanka kayanka lafiyarka komi naka ga wane yake wasu kariya ma kana ganin wane ne zai baka to shi wannan mutumin in uba ne zai ci gaba da taimaka maka yana yiwuwa in ba wani abu ya shiga ba har zuwa mutuwa in miji ne yana yiwuwa su rabu da matashi inan an samu iyaka da wannan taimakon in shugaba ne gare ka a wajen aiki yana yiwuwa ka fita daga wannan aikin yana yiwuwa a dakatar da aikin gaba ɗaya ƙarshe dai ya zo kenan to abinda zai zamo ƙarshe na shi ɗan adam in shi ne ka dogara gare shi a wasu halayen mutuwa ne halaye na kun rabu kun rabu yana iya ya zo ku rabu amma mutuwa ita ce ƙarshen abinda ba makawa wanda ya rike maka sai ta fada kan shi an gane uba yana yiwuwa ba za su rabu da ɗan shi ba har abada wasu matan yana yiwuwa ba a rabuwa da su har abada wasu masu gidan za ka ga ba a samun rabuwa har abada amma kowane ɗaya daga cikin waɗannan in ka dogara da su to mutuwa tana iya zuwa ta sabka gare shi dole a rabu ko ta sabka gare ka dole a rabu Allah shi kaɗai shi ne wanda in ka dogara gare shi Allah bai mutuwa ko da yaushe yana nan raye in ka dogara gare shi abin da ya riƙe maka ɗin nan ba ya yiwuwa ya yanke saboda mutuwa ba za ta zo ma Allah ba amma duk wanda ka dogara ga shi in ɗan adam ne irin wanda ka jin miji ne uba ne mai gida ne ‘ya'ya ne duka suna iya su mutu to waɗanda kuma ke karkata zuwa ga taimako na aljanu innahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaban to su ma aljanun kansu su ma mutuwa suke wanda dai kenan dindindin bai mutuwa shine Allah madaukakin sarki kenan wannan addu'a ce wadda take tana da muhimmanci wa hada lafzu muslim wa ikhtasarahu al-bukhari wannan lafzi ne na al-imamu muslim al-imamu al-bukhari ya zo da shi a takaice الحديث الثالث عن ابن عباس أيضا دقى عبد الله بن عباس هما رضي الله عنهما ألا يقال مصر يرداد شي دبابنشي قال عبد الله بن عباس يتي حسبنا, حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار wannan kalima ta hasbunallahu ai Allah ya isan mamu ko wanda ya isan mamu shine Allah wa ni'mal wakil ma dalla da Allah wanda ake wakilta al'amurra zuwa gare shi qalaha ibrahim hina ulqiya fi nar annabin Allah ibrahim da aka jefa shi wuta ya faɗi hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa qalaha muhammadun hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel lokacin da aka ba annabi labari cewa mutane sun tattaru za su yake ku kamar yadda muka ji a darasi na baya fazadahum imanan lokacin da aka ce ku tsorace su annabi da sahabbai ba su ji tsoro ba saboda dogaran su ga Allah wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai suka ce Allah ya isan maku ma dalla da Allah maɗaukakin sarki wanda ake wakilta al'amurra zuwa gare shi. Kaga, wa fi riwayatin an ibn Abbasin, ƙala kana akhira ƙauli Ibrahim salam ƙarshen abin da annabi Ibrahim salam ya faɗa lokacin da aka jefa shi cikin rijiya, wadda aka gama rura wuta a cikinta. ya ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mani ma dalla da Allah maɗaukakin sarki wanda ake mai da lamari zuwa gare shi kenan hasbi Allahu wa ni'mal wakil da hasbunallahu wa ni'mal wakil addu'a ce wadda ake faɗanta lokacin da mutum ya tinkari abin da yake tsoron shi sai ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil to kaga annabi ibrahim Allah sai ce kulla ya daru kuni bardan wa salaman ala ibrahim an jefa wuta wuta in mu ne masu yanke kamna shikenan kurun sai raki amma shi bai bar tawakkali ga Allah ba ya san Allah shike komai yana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ce ke wutan nan wanda aka san dabi'ar ki zafi ce to koma sanyi to sanyi kuma akwai wanda ke kashewa in yayi yawa sai Allah ce sanyin ma ba wanda zai cutar da annabi Ibrahim ba dandanan aka juye ɗabi'a zuwa ɗabi'a abinda ke ba da zafi aka sa shi ya ba da sanyi to don haka wannan addu'a kowa ya rike ta lokacin da abu zai tunkaro ka na tsoro makiya ne ‘yan adawa ne wani abu ne ka gani wanda kake tsoro to ka ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil annabi ma kaga da ya ga wannan tsoro na wannan rindina wanda suka taru za su yaki madina cewa yi haka hasbunallahu wa ni'mal wakil shi ma sai Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su sai suka juyo da ni'ima ta Allah ba wani abin tsoro wanda ya same su dan haka wani daga cikin magabata ya ce ina mamakin wanda tsoro zai sama sannan ya mance da wannan addu'o'in duk abin da kaga ya baka tsoro dike wannan addu'a hadithi na hudu an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu huraira radiyallahu anhu daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yadkhulul jannata aqwamun wasu mutane za su shiga aljanna af'idatuhum mithlu af'idati at-tayr wasu mutane za su shiga aljanna zukatansu kamar zukata na tsuntsaye suke wajen me kenan al'imamun nawawi ya zo da shi wannan ababi na tawakkul alallahi azza wajal kenan yana nuna ma'ana wadda al'imamun nawawi ya zaɓa shi ne wajen tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki kenan tawakkali ɗaya ne daga cikin ababe wanda ke sa mutum aljanna wasu malaman suka ce a'a yana nuna zukatansu ba komi ciki wanda yake na mugun kudiri suka ce ɗabi'u na tsuntsaye harkar gabansu suke yi abin da ya dame su shi suke tafiya kan shi in ba wasu tsuntsaye wanda Allah yake banta da suna farautar tsuntsaye ‘yan uwansu ba amma za ka ga tsuntsu in ya tashi inda ya sa gabacin yake yi ko dai ya fita neman abincin shi ko kuma kwai zai aza ya je ya nemo abin da zai yi gije ko kuma yana kan kwan shi amma shiga cikin sha'anin wasu ababe wanda ba su ba za ka ga tsuntsaye ba su tare da irin wannan sai dai yadda muka faɗa wanda tsuntsaye wanda suke farautar tsuntsaye suke ‘yan uwansu to wannan yana nuna rishin mugun kudiri tsuntsaye sun sifantu da wannan don haka ma akwai wuri wanda za a zuwa a tsaye da 'yan aljanna kamun su shiga sai a yi hisabi tsakanin kowa da kowa wanda ya zalunci wani a maida mashi zaluncin shi da sauransu a ƙarshe za su shiga aljanna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa na za'ana ma fi su dorihim min ghil za mu zare abin da ke cikin zukatansu na daga bakin ciki mugun ƙudiri ikhwanan ala sururin mutaqabilin suna ‘yan uwan juna suna kallon juna akan gadajensu wasu suka ce to wannan shine ake nufi za su shiga ba su da mugun ƙudiri wasu malaman suka ce a wannan kamar yadda muka faɗa baya tsuntsaye sha'anin gabansu kawai suke yi wannan yana nuna salamatus sadri abu ne wanda ake nema ga ɗan adam ya zama na ba ruwanka da cutar da wani ɗan adam sha'aninka kaɗai kake yi al'amarinka kaɗai kasa gaba wannan abu ne wanda ke sa mutum aljanna kenan irin mai wannan ɗabi'u ko dai ya zamo yana da tawakkali da Allah maɗaukakin sarki ko ya zama na ba ya shiga sha'anin mutane kenan zuciyar shi ba komi ko ya zama na harakar gaban shi kaɗai yake yi wannan shine sifofi wanda tsuntsaye suka sifantu da shi fi'ilan zaka ga waɗansu mutanen Allah ya hore masu irin haka kaga mutum ba komi cikin zuciyar shi sai alkhairi waɗannan mutane ire-iren su basu kare ba zaka ga cikin waɗanda kuke cuɗanya da su wasu Allah ya hore masu irin wannan in ka kalli mutumin zaka zo ka tarda ba karatu ya tara da yawa ba amma zaka ga Allah ya halicce shi haka ba abin da yake kudircewa ga bayin Allah sai alkhairi in ka ga ya motsa kawai wajen aikata alkhairi ne a koda yaushe tunanan shi miyaya zai iya kyautata ma mutane qila ma'anahu mutawakkiluna ala Allah ai suna dogara ga Allah wa qila qulubuhum raqiqa ai zukatansu suna da taushi الحديث الخامس حديثنا بير عن جابر رضي الله عنه دق جابر ابن عبد الله ألا يكار مشير دا أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابر يا ياكي تارد مأيكي صلى الله عليه وسلم وانا حديثي وانا يقباتا ɗaya daga cikin hadithai ne wanda in tuƙida alal imami muslim wannan yadda kulul jannata aqwamun afidatuhum cikin sahihu muslim yake to amma yana daga cikin hadithai wanda ire-iren su dara kwatni suka yi naqadin al-imam muslim gare su hadithi na biyar an jabirin annahu ghaza ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qibala najd annabi ya yake wajen jiha ta najd a nan saudiya wanda ke wajejen riyadh a yanzu falamma kafala yayin da annabi ya dawo kafala ma'ahum sai annabi ya dawo tare da su fa adrakathumul qa'ila sai lokacin baccin rana ya tarda su fi wadin kathiril aza a wani kwari wanda yake da itace wanda suke da kaya itace masu kaya ana ce masu aza kenan wani kwari ne wanda yake da yawan itace masu kaya fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tafarraqa an-nas annabi sai ya samu wani wuri inda ya zauna mutane sai suka rarrabu yastazilluna bishajar suna neman shan innuwa ta itace wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tahta samura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya zauna karkashin icce na bagaruwa ruwa fa'allaka biya saifahu sai annabi ya rataye takofin shi akan wannan ice na bagaruwa wanim na naumatan shi jabir ke ba da labari cewa muka yi wani irin bacci fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya da'una sai ga annabi yana kiranmu ku zo ku zo wa iza indahu a arabiyun sai ga wani balaraban ƙauye kusan annabi sallallahu Alaihi wasallam faƙala sai annabi ya ce inna ha da tarafa alayya saifi annabi ya ce wannan ga ya cire ya zare takobi a kaina kuma takobin nawa ne wa ana na'im baitin na yi bacci takobin nan da na rataye sai ya ɗauke ta sai ya zare ta gare ni fastaiqadtu annabi yace sai na farka wa huwa fi yadihi saltan sai ga takobin a hannun shi wannan balarabe saltan yana zare ba cikin kobe ba kala sai shi wannan balaraban kauye yace ma annabi man yamna'uka minni wane ne ya isa ya hana ka gare ni qultu allah salatan sai annabi ya ce sai na ce Allah maɗaukakin sarki ya maimaita cewa wa zai hana ka gare ni in ce Allah hasso uku walam yu'aqibhu wa jalasa kaga nan an takeice abin wa fi riwayatin a wata riwayan قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم muna tare da ma'aiki bi zati riqa wajen yaki wanda aka yi na zati riqa wani yaki ne wanda annabi ya fita to amma ba a buga ba a wannan yaki a shekara ta hudu daga hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai ba su da ababen hawa wanda kafarsu ta rinka fashewa saboda yawan tafiya sai da suka kai suna ɗaukan ragga suna naɗe ƙawawunsu da su su ɗauki ragga su naɗe ƙawawunsu don su rinka takawa ba tare da kafarsu tana fashewa ba don haka aka sama shi wannan yaƙi da aka fita za ki saboda naɗe wa da sahabbai suke yi ma ƙawawunsu fa'iza a taina ala shajaratin zalila tarakna hali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da muka zo wajen hutawa sai muka tarda wata itaciya wadda take tana da innuwa sai muka bar ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu wanda yake mai kyau sahabbai suna barin shi ne ga ma'aiki saboda soyayyarsu gare shi faja'a rajulun minal mushrikin sai wani mutum daga cikin mushrikai ya zo wa saifu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu'allaqun bi shajara takobi ta ma'aiki kuma tana rataye ga wannan itaciya fakhtarafahu sai ya warci wannan takobi ya zare shi faƙala ta kafu ne sai ce ma'anabi kana tsoro na ƙala la ƙala fa man yamna'uka minni ƙala Allah ya ce to yanzu wa kake tsammanin zai kare ka daga gare ni annabi ya ce Allah wa fi riwayati abi bakr al-isma'ili fi sahihihi a riwaya ta abubakar a ismaili wannan yana daga cikin wanda suka yi istikhraj na as-sahih qala man yamna'uka minni wane ne zai hana ka daga gare ni qala Allah sai annabi ya ce Allah ne zai iya hana ka ka kashe ni fasaqata saifu min yadihi sai takobin ta faɗi daga hannun wannan balaraban wanda ya rike wannan takobi fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama as-saifa sai annabi ya dauki takobin ya rike fa qala man yamna'uka minni kai kuma a yanzu wane ne zai hana in kashe ka kai wane ne zai hana ka gare ni fa qala kun khayra akhidin ka zamo mafificin mai kama mutum da laifi faƙala ta shahadu Allah ilaha illallah za ka shaida cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah wa anni rasulullah ni kuma ma'aikin Allah ne ƙalalla ya ce ni ba zan yi imani da kai ba ba zan shiga musulunci ba ƙala walakin ni u'ahiduka sai dai ina ɗaukan maka alkawari Allah uƙatilak ba zan yake ka ba wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak bazan zamo kuma tare da mutanen da za su yakanka ba fa khalla sabilahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita hanyar shi yace ta hishi kenan sallallahu alaihi wa sallam fa ata ashabahu fa qala ji'tukum min 'indi khairin nas sai yaje wajen mutanen shi abokan shi yana cewa na zo maku daga wajen fiyayyen mutane kaga wannan haɗa riwayoyi shi yasa ma'ana hadisi ta fito a fili riwaya ta farko ta takaita wannan mustakhraj isma'ili a cikin mustakhraj na shi kaga sai kawo abin yanda ya fito a fili don haka hadisan annabi ana haɗa su ne wuri guda sai ya zama da ma'anarsu ta zo a fili wannan yana nuna maka al'imamun nawawi ba wai tattara hadithan kaɗai ne ya yi ba a'a hafiz ne ƙwararre ne wajen ɓangaren hadithi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadithi ya nuna mamu yanda attawakkul yake ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa mashi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki dogaro na gaske to Allah ya isa mashi annabi yana tafiya da takobi wajen yaki ne wani lokaci ko da fita yayi zai fita da makami amma tare da haka lokacin da ya zamo takobin nashi ya koma hannun wani to a wannan ba wasu dubaru a nan sai annabi ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki sai kuma mu'jiza ta zo don kasancewar takobi tana ga hannunka yana yiwa ka zo bugawa ya kauce baka same shi ba ya karɓi takobin gare ka to amma nan sai Allah ya kawo mu'jiza takobin ta ma faɗi daga hannun shi ba tare da annabi yayi wani abu ba wannan dogaro ga Allah shi yasa kuma Allahn hasbuhu Allahn ya isan ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana nuna maka muhimmancin waccan addu'a din wannan hadisi yana nuna mamu yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da haƙuri ko da an cutar da shi in ya tashi bai mai da martani na sai na rama irin barshiɗin nan ayyansu ya shiga hannunmu bari ku ga abin da zan mashi annabi bai yin haka nan duk abin da kafiran makka suka mashi lokacin da aka zo aka yi fathu makka ga su an dakatar da kowa suna ganin za a maida su bayi suna ganin za a kame su annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin da ya fito daga bakin shi sai yafiya cewa ya yafe kadiba wannan wanda ya zo yana mai alfahari yanzu wa zai kare ka daga gare ni wa yake yi ma haka shugaba fa na al'umma amma tare da haka lokacin da dauri ya zo ga annabi ya zama na takobi ta komo gare shi annabin tambaya ya mai irin tashi to kai yanzu fa kadiba bai ma nuna cewa Allah zai kare shi ba dan bai san Allah ba kaga daga nan kamata ya annabi ya ce kafirin banza faf ya kashe shi annabi sai bai yi haka nan ba sai ya lallabi annabi annabi ya kawo mashi musulunci ya musulunta ya ce shi ba zai musulunta ba kaga wannan ya nuna maka ba kowane kafiri kawai ake ɗauka a kashe ba addinin musulunci la ikraha fi din bai tilasta mu mutum a shiga addini da ƙarfi shi ma wannan yake shiga addinin amma sai ya ɗaukan mu annabi alƙawari wannan ke nuna rike alkawari in mutum ya yi abu ne wanda ake bukata da mutum kana ga a da kafirai ma in suka ɗauki alkawari sai sun cika shi wannan da ya ɗauki alkawarin cewa ba zai yaki annabi ba ba zai zamo cikin mutanen da za su yaki annabi ba kaga da ya tahi sai ya rike alkawari ya je yana yaban annabi wajen mutanen shi wannan mutum ba mu san ƙarshen shi ba amma wannan yana nuna a ƙarshe musulunta sai don saboda irin wannan ɗabi'u da ya gani tare da ma'aiki ba su barin shi ya zama da hankalin shi ya kwanta akan kafirci dole sai ya zo ya musulunta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai ma suna rike alkawari to balle shi annabin alkawari ko tsakanin shi da kafirai aka yi annabi sai ya cika huzaifa da baban shi lokacin da aka je yaƙi na badar ba su je ba ba su yi yaƙi da annabi na badar ba yaya aka yi kafirai ne suka tare su ga hanya suka ce kenan wajen annabi za ka da kai da babanka ko ko za ku tahiya ko ko biyun nan sannan ku dawo ku yaƙe mu suka ce lalle tabbacin zamu to yanzu dai ko mu kashe ku ko kuma mu mako rangwame mu sake ku amma ku ɗaukan mamu alkawarin ba za ku yaƙe mu tare da annabi ba to zai fa da baban shi suka je suka faɗa ma annabi ga alkawari wanda suka ɗauko ma kafirai cewa ba za su yaƙi ba kafirai ne fa amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nafi bihim wa nasta'inullaha alaihi za mu cika masu alkawari ku je ku zanna kai Huzaifa da babanka kakku yaƙe su tare da mu wa nasta'inullaha alaihim za mu neman taimakon Allah akan yaƙarsu in yawa za ku ƙara mamu saboda alƙawari da kuka ɗauko da wannan kafirai ku cika masu alƙawarinsu amma kuma mu ragewa da kuka yi na yawa mu za mu nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki akan yaƙansu wannan shi ma yana nuna cika alƙawari amma yanzu ba ababe wanda mutane suka watsar da shi kamar cika alkawari in ya ce zai zo ba zai zo ba in ya ce zai kira ba zai kira ba in ya ce zai bada in kudi ne ba zai bada ba ko ya bada ba lokacin da ake so ba alkawari mutane ba su cika alkawari yanzu sai dai kaɗan daga cikin mutane to wannan alwafa ɗabi'a ce ta mutanen kirki mominai kuma rishin cika alkawarin nan ɗabi'a ce ta yahudu alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun lokaci bari mu kara wannan hadisi ya yi da samun mu ba za mu ja ba saboda daman mu yi bayani akan shi baya الحديث السادس الحديث السادس عن عمر رضي الله عنه دقى عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أيكن الله يناتي لو أنكم توكلون على الله حق توكله la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da a ce kuna dogara ga Allah irin yanda Allah ya cancanci a dogara gare shi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da Allah zai arzata ku kamar yanda Allah ke arzata tsuntsu kaga nan sai ya ce at-tayr yana nufin tsuntsaye dan haka Allah yake cewa awalam yarau ila at-tayr fawqahum saffatin wa yaqbidna tayr aka ce ana zuwa da masdar wanda ana nufin jinsi jam'i ne a zo da abu guda ana nufin jam'i ne gaba ɗaya nan an ci al-tsayir kama yarzuku tsayir ta gudu khimasan wata ruhu bitana kenan ana nufin tsuntsaye da haka yace bai ce yardu ba in ya zamo shi kadai ne awalam yarau ila tsayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman ila tsayri akace akwai lafuzza wanda suke zuwa a larabci za ka gashi guda ne amma da yawa ake nufi kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce hal'ataka hadifu zaifi ibrahim al-mukrami labarin al-zaif ba a ce zuyuf ba sai kuma allah ya sifanta wannan baki na annabi ibrahim mala'iku kenan ya ce al-mukramina ka gani kuma ayi dhaif aka ce ko kenan kaga an zo da lafzi da mufrad ana nihin jama'a da Allah madaukakin sarki yace zana waɗanda mace za ta iya fitowa gaba gare su ba komai sai yace awil tiflil ladina lam yadhharu ala auratin nisa bai ce awil atfal ba sai yace awil tifl yani guda daya amma da ya tashi sai da sai yace alladina lam yadhharu ala auratin nisa yana nuna kenan su da yawa ne wannan uslubi ne na larabci don haka dai anan ya kamata mu dakata saboda karewar lokaci sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama na taƙi na staudi'u Allah hadinakum wa amanatikum wa khawati ma'amalikum ala khairin na taƙi subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin in akwai tambaya in Allah ya sa an sani sai a karba in ba sani ba sai a bada